alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kamar yadda muka faɗa yau muna ranar juma'a ɗaya ga watan rabi'u nisani hijira 1446 a za mu fara karatun shi ma wannan littafi na biyu wanda ake kira da tasiriful maidani shi wannan littafi galibi gaskiya ba a san shi ba mafi yawa ma hatta manyan malamai ba su san shi ba ba su amfani da shi amma kuma da daɗin littafi ne tun da an rubuta shi tun cikin ƙarni na hudu an ka rubuta shi tun ƙarni na hudu fa eh to amma dai nan yankin nan namu mafi yawan mutane ba su san shi ba su amma kuma in dai so kake ka san ilimin tasirifi to shine littafi mafi mahimmanci da ya kamata a ce ka fara da shi wanda zai zama maka kofa kila kamin ka shiga sauran littattafai irin su lamiyatul af'al irin su tasiriful izzi irin su ashafiya ta ibnul hajib irin su matulul bina sauran littattafai har ka kawo irin su alhissin rasi su wannan zai zama maka mabudi gaskiya a shi wannan fannin babbar fa'idarsa to kamar makulli ne na sanin duk wani ilimi inda da larabci aka rubuta shi in allah ya sa ka san wannan fannin shi kenan daga wannan lokaci an daina yaudarar ka a karatu ba wani wanda zai batar da kai ba wani wanda zai kawo ma shirme kai ma kana da alar da zaka je kai ma ka yi bincike kuma ka karanta kuma ka gane da fatar an gane so da haka zai taimake ka ka fahimci duk wata magana ta larabci ina ta sa gaba kai ma za ka iya yin larabcin na fatar an gane shi yasa shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala bayan ya rubuta wancan littafi alhissun rasim to ya yi nauyi sosai ga ɗalibai to sai masa talhisi ya sami suna talhisu alhissun rasim sai ya takaice shi kusan a baituka waɗanda ma ina jin ba su wuce 300 ba ina gani daga baiti dubu to a cike yana cewa wa ba'du fannahau wa ba'du fannahau wa zat tasrifu afdalu alatin biha ta'rifu asrari dinina wa zat tasrifu miftahu kanzihi lahu tashrifu yace shi nahau da sarfu to sune duwa sune na'ura su ne kayan aiki wanda za ka san duk wani asiri da aka ɓoye na addini duk wani sirri da ke cikin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi sallama to wannan fannonin guda biyu za su taimake ka san su ba sai ka je ka yi takalidi ga wani ba ba sai ka je ka yi fatawa ba ne ka zauna gaban malami aka koya maka to shi kenan sai ce to wa zatta shi wannan ilimin na tasirifi ya ce miftahu kan zihi shi kuma shi ne mabuɗin taskar ilimi na addini yawa shi ne ki na ɗin ilimi gaba ɗaya inda aka ɓoye ilimi sau da haka in kana da shi buɗe ɗaya za ka yi ka kwaso abin da haka su ka yi gaba amma in baka da shi to kaga sai dai ka koma gefe to me ake nufi da tasirifi tasirifi shine ka san yadda kalmomi suke juyawa domin a larabci za ka yi samun kalma kwaya ɗaya amma kuma ta juya aƙalla kusan so talatin da wani abu kuma ita ɗinci kuma kowace ma'anarta daban kamar addarbu in ka ɗauki addarbu bugu to za ka iya juya shi zuwa abubuwa daban-daban zaka iya cewa daraba zaka iya cewa yadribu zaka cewa idrib zaka iya cewa baribun zaka iya cewa mudrabun zaka iya cewa daribani zaka iya cewa daribuna zaka iya cewa darabat haka kuma duk kalma ɗaya ce to shi sarfu shi zai taimake ka san wannan ko da an ji- ko da ka ka haɗu da wani adibi ya mirgi ya mirɗi wata kalma to in ka san sarfu zaka ga zaka ce "Ah, to ai wannan kalma daga kaza ne kaza aka ƙara kaza aka shafi na fatar an gane mu duk sanda aka samu canjin to sai an samu canjin canjin ma'ana kamar yadda suke cewa a ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk sanda aka samu karuwar ko canjin gini na kalma to kuma ma'ana ta karu inda kalma tana da harafi uku eh kamar daraba kaga harafi uku ne ko sai aka ce daribun aka ƙara alif to kaga ma'ana ta canza to shi abinda shi wannan fanni yake koyar da mu Allah ya sa mu dace to wannan malami sunansa abul fadli ane masa kunya da abul fadli ahmad ibn muhammad al-maidani al-maidani din laƙabinsa ne an gane laƙabinsa ne eh nisba ce zuwa ga abin nan ɗinsa sunan wuri ne maidan to wannan kenan ya rasu hijira na da ɗari biyar da sha takwas ya rasu afuwan ɗazu na ce eh ɗazu tun ƙarni na hudu haka aka rubuta shi kaga ya, ya rasu kenan farko farkon ƙarni na shida amma rubuta littafin ya rubuta shi a cikin ƙarni na hudu ga hijiran ma'aiki salale sallama kaga duk malaman nan da muke da su na luga duk ya gabace su mafi yawa irin su ibnu malik mai alfiya irin su ibnu ajin rum mai al'ajin rumiya irin su ibnu hisham mai katarun nadashi zuru zahab magunin labib da makamantansu duk ya gabace su to sai dai kawai littafin bai shigo ƙasan nan ba to mafi yawa za ka ga malaman zaure ba su san shi ba ba sa amfani da shi Eh, in ka je sai dai a ɗauko malamiyatul afal ita kuma tana da wahala kai ta wahala can da rabin baiti ma ake karantawa tunda lokacin ba rakodin kuma malamai ba sa bari ma ka rubuta wani abu da pencil ko biro to rabin baiti eh sadarul baiti shi za a karanta ma sai ka haddace ka dawo gobe a ƙara ma rabi ai ta wahala dan tana da wahala sosai ita ma mun fara ta mun ba kai darasi na na nawa na shida ko to Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kammalawa to sai mu duba shafi na bakwai da yace mawazinul fi'li eh, wannan ziyada ce ta al- wanda ya ta haƙiƙi mawazinul fi'li sittatun Eh, to na akwai kusuri akwai ɗan gyara ga shi mai ta haƙiƙin kamata ya ce mawazinul fi'ili al-mujarrad as-sulasi al-mujarrad tunda shi yake son yayi magana a kansa Eh, to kamata ya ƙara as-sulasi kuma al-mujarrad Eh, wato formuloli da ake auna fi'ili mai harufa guda uku to waɗannan mawazini ɗin duka guda shida ne in dai fi'ili mujarradi ne sulasi to ma'aunansa guda uku ne kawai ai guda shida guda shida ne an gane sawa'un da madinsa da kuma mudari'insa to shine yace na farko akwai fa'ala a larabci muna da fa'ala eh to ga kiyasi sannan kuma yana da ya fa'ulu kana sara yansuru eh nasara yansuru kaga nasara sai ka ce fa'ala yansuru kaga ya fa'uli kenan wato ainul kalima to kaga za ka yi mata damma a afuwa akwai abin da ya kamata in faɗa Ah, su malaman sarku da suka zo to kowace kalma wato sai suka yi mata alama da haruffanta na asali harafin farko sai suka kira shi da fa'ul kalima na biyu suka kira shi da ainul kalima na uku suka kira shi da lamul kalima shi ya baka fa'ala din kaga fa'un farko sannan ainun sannan lamu to duk wani fi'ili da wannan hanya ake auna shi in ya karu to sai a duba in haruffa ne na asali sai a ƙara lamun din in kuma ziyadar da aka samu ziyada ce to sai a ƙara hurufin ziyada ɗin an ina batar an gane kamar nasara misali kaga dukkaninsu haruffa ne na asali sai ka ce istansara ka ka ƙara wasu haruffa ka ƙara hamzatul wasili ka ƙara eh sinin a gani da kuma ta'un to su in ka zo haka nan za ka bar su sai ka ce ma'auninsa istaf'ala a gaba wata wahala tun da dama ba na asali ba ne amma in ziyara din ta asali ce to harafin za a kara wanda bayani zai zo kansa to haka sai ce akwai da ko a mudari sai a ce mi ya da hulu kaga ba ya da halu ba ya da hulu wancan nasara ya taimaka yanzu yana taimakawa da khala ya shiga ya dukulu yana shiga haka kataba ya rubuta sai ka ce ya katubu kaga duk babin fa'ala ya fa'ulu to wannan ma'aunin ku rike shi don zuwa gaba za a dinga tambayarsa eh za a dinga kawo wasu a ce to ka faɗi ma'aunin nasu kaga muna da fa'ala ya fa'ulu kamar radda ya ruddu radda sai ka ce me ya ruddu haka kaga fa'ala ya fa'ulu kenan tunda asaluhu radada ko ya rududu ya rududu in an yi fakki to kaga fa'ala ya fa'ulu haka ada ya adu wancan ya mayar ne yana mayarwa haka ada ya adu ko e ada ya ketare iyaka ya adu yana ketarewa ko ya yi gudu gudu to shi ma kaga daga me daga fa'ala ne ko ya fa'ulu tunda a daɗin me asalinsa wannan alif ɗin me asalinta wawanci adawa asluhu adawa fa'ala ya adu asluhu ya adu kaga ta harrakal wawu eh sai aka ce ya adu ko haka sama yasmu ko ya ɗaukaka shi ma ya sumu yana ɗaukaka kaga shi ma alif ɗin wawunci samawa ai fa'ala ya sumu ko haka gada ya gadu ya yi sauko yana sauko shi ma daga gadawa ne fa'ala ya gadu kaga ya fa'ulu haka bada ya bayyana yabdu yana bayyana badawa asalinsa kenan badawa a gani dukkansu za ka ga ta harrakal wawuwan fataha ma qablaha kule ba ta alifan ƙa'ida ce dama to shi yasa sai aka mayar da ita alif to a ƙa'ida ba ka cewa adawa sai dai ada haka ba ka cewa samawa sai dai sama wannan wawan ɗin juye ta za'ayi za mu zo bayani akan ibdali an gani kalma ga harafin da asali amma ka'ida ta hukunta kuma canza harafin a ɗauko wani shi ma wani babe ne mai zaman kansa to kaga malamin sarfu shi ɗaya zai gaya maka wannan malamin nahawu duk littattafan nahawu ya shanye su ba zai baka wannan karatu ba saboda ba fanninsa ba ne ba zai ce maka ai wannan alif din asalinta kaza ba ce a shi ya zo kawai la'irabi zai maka sai ya wuce eh a da kawai zai ce maka fi'ilun ne madin mabniyun alal fatahatil muqaddara alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur a gani sai kawai yayi gaba amma me asalin alif din to sai ka dawo wajen malamin sarfu hakan muna da fa'ala wazani na biyu yaf'ilu bi kasr al-aini fa'ala yaf'ilu ka daraba sai ka ce mi yadribu ra'un din na amudari sai kai mata kasara jalasa yajlisu kaga fa'ala yaf'ilu kenan ba'a yabiu tunda asalinsa baya'a ne ita kuma alif din na asalinta ya unce eh to za mu zo bayani akan cewa in ka ga harafiya za ka yi ka gane asalinsa karatu zai zo nan gaba insha Allah to asluhu baya'ani yabi'u shine asalin sa sai aka ce yabi'u kaga fa'ala yaf'ilu haka akwai wa'ada shi ma ya'idu kaga fa'ala yaf'ilu ne tunda wawiyul fa'ili ka'ida ta hukunta cewa in ka samu fi'ili ya fara da wawun to a mudari'i kawai kasara zaka wa harafinsa na tsakiya ainul kalima kenan kaga wa'ada sai ka ce ya idu rama sai ka ce mi yarmi kakka ce ya rama yarmi kaga fa'ala ya fi'ilu saboda asalinsa ramaya ne eh tunda ramaito ake cewa ramaya a gani yarmi ko sai na uku fa'ala yaf'ulu ko yaf'alu sai ce ka kaɓa ya kaɓa'u eh tunda an samu harafin makoshi alamul kalima eh shi ma zai zo kaɓa ya kaɓa'u ya katse abu kenan haka khaba ya khaba'u ko eh to shi kuma in ka samu harar in ka samu fi'ili ko ainin dinsa ko lamun dinsa lamul kalima ko ainul kalima in ka ga an samu ɗaya daga cikin huruful halk mun san huruful halk ko harufan makoshi wanda ka gana an samu ainin to shi kenan in dai a babin fa'ala ne to ainin din fataha za ka yi mata shi yasa za ka ga irin su sa'ala sai a ce mi yas'alu sa'ama yas'amu a gani suna nan da yawa to ya yi tawabu shi ne khaba ko ya kaskantar da kai haka muna da fa'ila sai a ce mi ya fa'alu shi kuma kamar mi ba ya tsarabu ya yi nishadi ko ya yi farin ciki shi ne sai a ce ba haka fahima sai ka ce mi ya fahamu yawwa shi ne ƙiyasi idan an wa ainihin kasara to a mudari a yi mata fataha haka salima sai a ce mi yaslamu yaslamu ka gani aslim taslim taslam eh to sai da yawa an ka saba da cewa aslim taslim to wannan kuskure ne duk irin su babin hamida ne an gane hamida sai ka ce ya hamadu haka sadiya ya ji kishirwa yasda yana jin kishi eh shi ma fa'ila ne ya fa'alu haka muna da fa'ula na biyar ya fa'ulu eh to shi wannan shi ya fi kowane sauƙi saboda shi bai da matsala fuska ɗaya yake da ita aidul kalima a madi damma kuma a mudari'i damma na gani kamar zarufa ɗabi'unsa sun yi kyau ya zurufu sahula ya sulu a gani jabuna ya jibunu a gani ƙaruba ya ƙarubu suna nan da yawa sai fa'ila ya fa'ilu kawai siƙa ya siƙu wawarisa ya risu wasiƙa ya aminta ya siƙu yana amintuwa ko? eh warisa ya risu kaga fa'ila ya fa'ilu kenan to wannan ya kawo maka su ne kamin a shiga littafi saboda ka ji sauƙi duk za su zo nan gaba amma dai waɗannan auzan ɗin guda shidda to wajibi ne a haddace su saboda su ne mabuɗi su ne mabuɗi idan baka haddace su ba to za ka wahala akwai abubuwa da dama nan gaba ba za ka fahimce su ba Allah ya samu gani muna da lokaci? kar mu yi ta tafiya ya canye eh a yi kira a babu lokaci sai mu tsaya nan tunda akwai littafi daya eh idan mun dawo sai mu shiga mukaddimar malami da kuma farkon littafin eh, mu tsaya nan saboda ya samu shiga ko usulul fiqh ya samu shiga to akwai tambaya a cikin shi sarfu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh